الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mamallakin komai da komai wanda ya sake kaddara mu a wannan safiya ta ranar asabar hudu ga watan safar shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin daidai da hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda ya yi dace da 31 ga watan ɗaya shekara ta 2009 da aihuwar annabi Isa alaihi salam lokaci ne wanda muka saba gabatar da darasi takaitacce daga cikin wannan littafi na loga mai suna makamatul hariri da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala satin da ya gabata mun gama makama ta goma sha takwas ita ce asinjariya a yau insha Allah ta'ala darasinmu zai tashi farkon makama ta ashirin ba ɗaya wadda ake kiranta da suna annasibiya an dangana ta ne zuwa nasibin wato sunan birni ne daga cikin biranen da Allah tabaraka wa ta'ala ya albarkace shi da tsatsi wato shine yawan ƙoramu da itace قال المصنف رحمه الله تعالى روى الحارث بن همام مالا الله يجي kansa yake cewa Haris dan Hammam yayo riwaya annahu qala shi yake cewa amhala al-iraq zatul uwayn zatul uwayn yake cewa iraki ta yi fari a wata 'yar shekara lafazin amhala fi'ilo madin ne mushtaqqun min al-mahal al-mahal wato shine fari an gane ko zatul uwayn wato wata 'yar shekara al-uwayn tasgir ne na am li'ikhlasi anwa'il ghaini saboda sabawar ruwa wanda yake na girgije lafazin anwa jam'i ne na nau annau shine taurari musamman taurari waɗanda suke na damana amma a nan abin da yake nufi da anwa yana nufin shi ruwan kansa li ikhlafi anwa'il ghaini saboda sabawar wato ruwa wanda yake na girgije shine sanadiyar yin wannan fari an gane ko kar mu manta mun wuce da shi a cikin darasinmu na tauhidi hadisin da yake cikin sahihu muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yi sallar asuba a hudaybiya sai ya waiwayo ga sahabbansa sai yake cewa shin kun san abin da ubangijin ku tabaraka wa ta'ala ke faɗa suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam manzon Allah yace ubangiji ta'ala na cewa bayina sun wayi gari wato kashi biyu akwai masu imani da ni akwai masu kafirce mu sai ce fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmat fa zalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab an gane ko yace wa amma man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza fa zalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab kaga anan ash-shahid qawluhu yake cewa man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza nau ita ce tauraro kenan jam'unsa shine anwa wata haddasar rukubanu bi rifi nasibi mahaya sun ba da labari dangane da wato shine yalwa ta birnin nasibina kasancewar sun ba da labarin cewa akwai ni'ima a can wa bulahan yati ahli hal muqsibina wato da wadata ta 'yan birnin nasibina waɗanda suke al-muqsibina waɗanda suke mayalwata المخسبين جمعي نينا مخسب an gane ko al-mukhsib min al-khisb ne abinda ake cewa al-khisb shine yalwa ta abinci da duk abinda mutum yake bukata a rayuwarsa don haka kaka ake ce masa al-khasib faƙata aditu mahariyan yake cewa sai na zaune bayan wani raƙumi wanda yake kaskarfa wa a taƙaltu samhariyan na matse dogon mashi na tsakankanin ƙafafuwana wasirtu na tafi talfizu ne ardin ila ardin wata ƙasa na jefa ni zuwa wata ƙasa ma'ana daga nan zuwa nan wa ya ni raf'un min khaffi tudu na huzgo ne daga cikin dukkan wani korami hatta balagtuha niqban ala niqbin har na isa zuwa birnin nasibin halin ina ramanni akan ramamman raƙumina an niqb wato shine rama falamma anaqtu bi magnaha lokacin da na durƙusar da raƙumina a masaukinta alkhasibi wanda yake mayarwaci wadda rabtu fi mar'aha bi nasibin na rabauta bi nasibin da wani rabo fi mar'aha a makiyayarta nawaitu an ulkiya bi hajirani yace sai na yi niyyar na jefa wuyan raƙumina a wannan birni aljiran wato shine wuyan raƙumi ma'ana kinaya ce kenan na yi niyyar na zauna jam'unsa shine ajirina cikin wuyan raƙumi haka inda yake dafa ƙasa shine yake na waitu sai na yi niyya an ulkiya bi hajirani wato na jefa wuyan raƙumina a wannan birni wa attakhiza ahla hajirani na mai da 'yan birnin su zamanto su ne maƙwabtana ila an ta sanatul jamadu har zuwa lokacin da shekara wadda take ƙeƙasassa da za ta rayu ma'ana shekara ta fari ta koma shekara ce wadda take tayarwa wata ta'ahada arda qaulil ihadu yace al ihadu girgije mai kwankomawa wata ta'ahada ya bibi arda qauli wato kasar mutane na kenan har a kai lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala zai dawo mana da damana kamar yadda take da yace fa wallahi na rantse da ubangijin da ya halicce ni mata mabamabat mukulati bi nauniha ƙwayar idona bata kurkure baki dangane da baccinta wala ta makabat lailati an yauniha dare na wato biyi naƙuda dangane da haife yininsa duna an alfaitu biha a ba zai da yace sai ga maka na samu abu zaidu na birnin saruja a wannan birni na nasibina ya julu ya julu fi arja'i nasibina yana yawo a cikin sasannin wato birnin nasibina kun gane ko ga can wal malaku ala arja'iha ya julu yana yawatawa fi arja'i nasibina a cikin sasannin wato birnin nasibina wa yaqbidu yana fagamniya biha a birnin kabaɓal musabina wato irin fagamniya ta mahaukata almusab shi ne mahaukaci kar mu manta mun wuce da cewa hal ya hata jiru qadrahu illa musabun wal musibina da waɗanda suke masu dacewa dangane da abin neman duk wanda ya dace da abin neman sa shi ma za ta ga yana fagamniya yanda ka san mahaukaci wa huwa yansuru min fihi durara wato alhali yana watsar da gwalagwalai min fihi daga cikin bakinsa me yake nufi da gwalagwalai irin kalmomi waɗanda suke masu ƙayatarwa na fasaha wanda suke fita daga bakinsa shine yake kamantawa da gwalagwalai wa ya hatalibu bi kaffai hibirara yana tatsar abbirara wato hantsinsu bi kaffai da tafuffukansa ma'ana yana kakkaɓe abin da ke cikin aljihun mutane shine sai yake cewa fawajattu biha jihadi qad haza magnama sai na samu kokari na a wannan birni wato hakika ya tarar da ganima wa qidhiyal fazza wato kibiyata wadda take makaɗaikiya qad sara tau'amal hakika ta zamanto ta gwaye an gane ko alqidhu shine wato kibiya shine yake wa qidhiyal fazza wato tamrina al fazza wanda yake makaɗaici kad sara tau'aman haƙiƙa ya zamanto tagwaye walam azal yake ban guje ba atba'u zillahu aina man ba'aka ina biyar inuwarsa duk inda ya ingiza lafazin in ba'asa wato shine mutum ya ingizo da karfi shine Allah yake cewa izin ba'asa asqaha walam azal ban guce ba atba'u billahu ina biyar inuwarsa aina man ba'asa wato duk inda ya ingiza ya kutsa ina biye da wa altaqitu lafzahu kullama nafasa ina tsintar lafazin bakinsa kullama nafasa a duk lokacin da ya tuho ma'ana duk lokacin da ya zance shi ne ma'anar nafasa ila an arahu maradin har zuwa lokacin da wata rashin lafiya ta bujiro masa in sadda madahu rashin lafiyar da zamaninta ya tsawaita wa arakattu mudahu wukaken rashin lafiyar suka heke jikinsa an gane ko almuda wato jam'i ne na mudiya wa arakattu mudahu wuƙaƙen rashin lafiyar suka heke gangan jikinsa hatta ta da ya sulubuhu taubar muhayya yake har rashin lafiyar ta kusa ta tuƙe masa tufafi wanda yake na rayuwa wai sallimuhu ila abi yahaya rashin lafiyar ta kusa ta miƙa shi zuwa hannun abu yahaya wato shine mala'ikan mutuwa kinaya ce suka masa yake fawa jattu sai na samu lifauti liƙiyahu saboda kucewar haɗuwa da shi wanke ɗa'i liƙiyahu saboda yankewar shayarwarsa sai na samu ma ya jiduhu almubadu amaranihi irin abin da wanda aka nisanta dangane da abin nemansa yake samu a cikin zuciyarsa na ɗakin rai walmurda'u na samu a cikin zuciyata irin abin da almurda'u shine yaro waɗanda yake jinjiri ke samu illan fiɗanihi a lokacin yayansa ma'ana duk lokacin da yaro aka yaye shi irin damuwar da yake samu sai na sami irin wannan damuwa an gane ku shine sai yake cewa summa urjifa sannan sai aka rauranta jama'a bi anna rahanahu qad galika cewa jinginarsa ta riga ta kulle wannan kuma kinaya ce duk lokacin da mutum ya faɗa tsananin da ba a tsammanin fitarsa shi ne sai su ce rahaluhu kada galika ma'ana jinginarsa ta kulle shi kenan kenan an riga an ɗebe kauna dangane da ci gaba da rayuwarsa bi anna rahalahu kada galika aka yaya ta cewa wato jinginarsa hakika wato ta kulle ma'ana kenan yana cikin hali wanda yake mai tsanani wa nuslab al-ihtimam bihi qad alika wato farkan mutuwa hakika ya rataye da al-ihtimam suna ne daga cikin sunayen mutuwa ta qalika sahabuhu wato abokansa sai suka yi tashin haƙuri li irjatil murjifina wato saboda raurautawa ta masu raurautawa al-murjifin wato jam'i ne na murjif shi ne wanda yake mai raurauta jama'a da labari wanda yake na karya shi ne Allah yake cewa la in lam yantahi almunafiquna wallazina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanujriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila wansalu sai suka tarara ila aqwatihi zuwa balbalin gidansa murjifuna suna masu gaugawa ذلك فما أوجدتم عليه من قيل ولا ركاب من قيل ولا ركاب الإيجاد وتشيل كاي هري دجوجاوا أكن أبو سريتي هي فيتي وانتالي في سكة قرار إلى أقوته إذوا بلبال جدا سميه فينا وتسنا ما تجوجاوا فيارى يميد بهم سجوهم كأنه مرتدى إلى قندريفا أسال الجروب وأطل الجنوب وفك الخدود وسج الرؤوس يودون لو سلمت المنون وقالت بصائفهم والنفوس مثل هيارى أنغاني كون سنا منسوب على الحال وانشاد إلى أقوته سك قرار إجوا بلبال جدوسا موجسين سنا ما تجوجاوا هيارى سنا إليتكتو تجوهم باكن رزق يريد بهن تنجد كأنه كافيس ارتدى إلى قلب الريكا وفي سنكر إجياء وفي تنجد النفسي سبب دامية لبجنسي أثاني الجريدة مثل في جبرد الجريدة shi ne guga wanda yake na hawaye algirin jam'i ne na gar algar shi ne babban guga irin na irawa wanda dabbobi suke janyowa daga cikin rafi a falin guruba yake cewa sun zubar da guguna na hawaye wa aqli guruba wato sun tsaga alfikai saboda rikin ciki wa sakkun kuluba sun ma rikina tun أيضا كذلك تسقط وجهها وقالت عزيزنا حكيم وسج الرؤوس سمي سنف تكاولا سبب بكيس يودون واتيتنا جيل لو كان نفس المنون yake cewa da mutuwa ta sasanta da malam a kan cewa ta tsami wa galat mata'isahum wato ta hallaka tsadabbiyar dukiyarsu wanda kusa da rayukansu baki ɗaya inda mutuwa ta yarda ma'ana ta zo ta hallaka su su da shi ɗaya da duk abin da suka mallaka na tsadaddiyar dukiya ta ƙyale mana halin rayu mai riwaya ya wa kuntu na kasance fi na mulkaffa bi ashabihi ina cikin wanda suka haɗu da ta abokansa na kasance a cikin duk wanda ya haɗu da abokansa ma'ana ina tare da su wa a gazza na kasance tare da wanda ya yi gaugawa ila babihi zuwa ƙofar gidansa sanan man haina ila sina'ihi lokacin da muka isa zuwa kalfajiyarsa wata sabbaina muka bijiro yulkin sa'i an ba'ihi wato domin shakar wato labarinsa ma'ana mu sami labarinsa yaya halin su yake yulkin sa'i domin sanin أنبائه لا بارسة برز إلينا فتاه يا رسسية إذيا جرمي مسترة فتاه وتليق سينا من المسي فاستقلأناه إلى الشيخ في شكاته تلك مونية مينا من حقيقة من لا باري نهالي ما لم في شكاته دنجل درس الله في يا هالي سيكي وكل حقيا حركاته wato da haƙiƙanin ƙarfi wanda yake na motsinsa fakala su yake farkala su ƙardatul marda yake haƙiƙa malam ya kasance a cikin damƙa tarfin lafiya wa arkatul wa'aka wato da tsananin shafa wanda yake na mafassara ma'ana tsananin ƙuna wanda yake na mafassara ila an shaffa huddanatu har zuwa lokacin da addanatu wato rashin lafiya شفه تقل إليه بكيفة واستشفه السلف هلك معنا تهدى بكيفة باكيئة ثم من الله تعالى بتقوية غنائه sannan ubangiji tabaraka wa ta'ala sun yi masa bayya bi ta ƙauyaci zama'ihi da ƙarfafa wanzun ransa azzama wato shi ne sauran wanzu wanda yake mara lokacin da mutum yana da ɗan sauran motsi a jikinsa فأفاق من إجمائه في فلكا وفي دجاجينيسا yake farji'u a dirajakun saboda haka ku koma a kan sayin ma'ana ku koma a kan hanyoyin yanzu in ji'ajakun ku bisar da raurautarku ka ta an kada gada wa raha ka ce malam kamar ya wayi gari ya maraita wa saƙa kumin raha ya shayar da ku biya an gane ku ma'ana ya ba su labarin halin yadda rashin lafiya ta rufe masa kuma bayan haka ubangiji tabaraka wata ala ya turo masa da sauki shi ne sai yake ba su albishir yake cewa saka an kadgada wa raha ta ce kamar malam ya yi jijjihi ya maraita wa saka kuma raha ya shayar da su jiya fa a azamna bi sirahu sai muka girmama albishir ɗinsa wa ƙasa rahana an rahu muka ƙagi cewa abinda muke buƙata mu dai mu gaisu فدخل مؤذنا بنا sai koma cikin gida shi yaron mu'jinan gina yana mai sanar da malam dangane da cewa mu ne a ƙofa sun masaraja azinan lana sannan sai ya fito yana mai bani izini cewa mu shiga falakina min hulaka sai muka same shi a yaki a kan ƙasa wani sanan ƙalƙa wato da halke wanda yake mai sauƙi وجلسنا متزونا مهدسين بسريره من زاجه دجبنسا muhaddisina ila a tarihi muna kallon wato zanen gosinsa wannan muhaddisin na biyu an gane an tsago shi ne daga wato alhidika ita ce ƙwayar ido muhaddisina ila a tarihi muna kallon wato zanen gosinsa wancan ku alhadika ita ce kamar gona ma'ana duk gona da aka zagaye ta aka mata shinge ita ce hadika zan ita shine hada'ika ga yakan hada'ika wa a'ana ba shine muhaddiqina muna kewaye da bi saririhi gabansa muhaddiqina ila asaririhi muna masu kallon zanen gosinsa fa qallaba qarfahu fil jama'a sun yi juya juyarsa a cikin taron jama'a ثم قال سميت اهتموها بنت الساعة يترك karɓe ta ku kalle ta kamar yanzu ke ma'ana a yanzu yanzu ne aka tsaga wannan baituttuka wa an da sun yi saƙi waƙa afali wallahu wa shukran lahu min illatin kadat tu asini wa manna bil bur'i ala annahu la budda min haqqi sayadrini ما يتناساني ولكنه إلى تقضي العقل ينسيني إن هم من يجن هميم ولا كما قبيل منه يهميني وما أبالي أدنى يومه أم أخر الحين إلى هيني فأي فقر في حياة أرى فيها البلايا ثم تجليني yake asali wallahu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya bani lafiya dangane da halin da nake wa shukran lahu godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala min ummatin game da rashin lafiya ta da su asiri wadda ta kusa ta goge sunana daga cikin waɗanda suke rayayye ta kusa ta asini ta goge wato dukkan wata alama ta daga cikin rayayye wannan na ubangiji ta'ala ya mun bayya gurgur'i da samun waraka ala annahu a bisa cewa yanda al'amarin yake labudda zan makawa min haske dangane da hallaka ta yagri wanda da sannu za ta huce gangan jikina a nan abin da yake nufi da alhaka hallaka ita ce mutuwa ma'ana ala annahu a bisa yanda al'amarin yake duk da lafiyar da na samu la budda min haqqi yake zan matsawa dangane da mutuwa ta yagri wanda da sannu za ta huce gangan jikina yake ma ya talasani yake mutuwa ba manta ni ba ta yi da gangan walakin lahu tanbi ita mutuwa yanki ne ta jinkirta min ila taqabbil akli zuwa karewar abincina ma'ana hina ce ya iya arzikina kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna ruhal qudus nafasa fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa tastawida ajalaha babu wata rai da za ta mutu sun ta cika iya adadin kwanukan da Allah ta baraka wa ta'ala yanke mata kuma sannan sun ta yi da cinye arzikin ta baki ɗaya iya so yake ila walakin lahu da na biyu mutuwa yake cewa yanki ta jinkirta ne ila ta ƙaddil akli wato izuwa ƙarewar abincina yake in kuma in har an ƙaddara min mutuwa a wani lokaci yake man yi gina hannu yake cewa matsayi da zai wadatar da ni ba don ita zai kare ni dangane da mutuwa halilu shi ne matsayi wanda ake raba ayaɗi da shi shi ne Allah yake cewa wala yas'alu halilun halila wala hila kulaydi yake cewa sun bi na kulayi yake wala ya halilu wato da zai kare ni dangane da mutuwa kuma ita ce wato doka kamar sun da ake in kasancewar kulayi ibn rabi'a yana ɗaya daga cikin sarakuna waɗanda suke na jahiliya idan an yi damina sun ya zo ya saka keke a dokar daji idan yin kuka kudu da arewa gabas da yamma iya inda aka ji kukan sunan duka ya mai da haramin sa ne sun gan ne duk ranka da ta shigo cikin zagayen nan ta tsira ba wanda ya isa ya zo ya horon kuka kuma ta yi kaɗan ka saka dabbar ka ta yi kiwo a cikin zagayen wannan shi ne yake cewa wallahi ma kulaybin minhu ya halilu yake cewa doka ko kuma ka ce sai na kulay yake wala ya halilu da zai kare ni da minhu dangane da mutuwa in humma kenan in har an kaddara ni ita yake wa ma udali yake ni ban kula ba adana yau muhusu yini ranar mutuwa ta kusanto an ukhira alhayni yake cewa ko kuma an jinkirta hallaka ta ilahi min zuwa wani zamani yake ni ban kula ba a yau ma in ta zo ta dauka wa ma ubali ban kula ba adana yau muhusu yini na mutuwa ranar mutuwa ta ta kusanta an ukhira alhayni ko kuma an jinkirta ita mutuwar tawa abin da ake nufi da alhaini shine hallaka amma ma'anarsa a nan mutuwa ilahi ne zuwa wani zamani yake fa ayyu fakri wani alfahari ne za a samu fi hayatin a cikin rayuwa a rafi halbalaya wadda nake ganin nasibi sun matubili sannan nasibin na tsohon da ni an gane ko a wata nufuka ana samun fa ayyu khairi wani alkhairi ne za a samu fi hayatin a wata rayuwa a rafi halgalawa wadda nake ganin nasibu a cikinta sun nasibu ne sannan nasibu na tsohon da gangan jikina kala sai yake cewa kada auna da hujin fidadil ajal sai muka masa addu'a muka roƙa masa ubangiji tabaraka wa ta'ala dangane da samun tsawon kwana war fidadil wajal wato da komawar wato shi ne firgici ma'ana duk firgicin da ya same shi wato ya gushe الوجل فيه وجلت قلوبهم لا يكون إلا منكم وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ذلك مسا الدعاء بامتداد الأجل دلدل لسان أول ثالثة وارتداد الأجل واتي بالوجل بجسم وردك واتي ونفرجك ثم تداعينا إلى القيام sannan sai muka kirayi junanmu zuwa tashi daga wajensa muttiqa'il ibrahim don kiyaye wato sanya su kashin haƙuri an gane ko al-ibrahim shi ne ka sanya mutum kashin haƙuri ya tsosa da kai mutaqa'il ibrahim domin kiyaye al-ibrahim sanya su kashin haƙuri faƙala su yake kalla yake a'a da mulbasu yake ku zauna da ya da yankin tsawon yinin ku ɗumbi a wajena ba na buƙatar tashin da mulbasu yake ku zauna da ya da yaunukun tsawon yinin kuɗin a wajena litattu bil mutaka hati wajadi don ku warkar da wajadi bakin ciki na da damuwa ta bil mutaka hati wato da kakacin fa inna munajatakum yake cewa domin ganawa da ku kotu nafsi yake shine abincin raina wa magana su insi shine abin da ke janyo ɗogin kewata maganaɗi wato shi ne layin ƙarfi an gane ko faka harraina marradatahu yake sai muka nufaci yardarsa wata halaina mu'asatahu sai muka nisanci muka kiyaye mu'asatahu wato saƙa masa wa aqbalna ala alhadith muka gabato akan hira namhudu zubudahu muna yaɗo ahararinsa wa nulji zabadahu wato muna jefar da zaba da hukun hassa ma'ana wanda yake da shi mara amfani ko mu jefar da ma'ana dukkan wani zance wanda yake kyautawa wato shi ne muke yaɗowa lafazin almasdu an gane ko da yake mamhudu muna yaɗo wato zubdahu wato shi ne asarari abinda ake cewa asjubur wato shi ne abinda ke hayowa sama na mai a cikin nono zabad wato kunhura wadda take mara amfani wadda ake yatsewa a zubar da ita shi yake a nan kinaya ce yake dangane da cewa zancen da yake yatsowa zance ne wanda yake mai kyau wanda yake mara kyau sai mu watsar da shi ne yake wa aqbala na sai muka gabato alal hadith a bisa zancira namkudu muna yatsu zubdahu wanda yake ahrari وللجي منا جي فد زبده وليك دكتوك معنا كيها إلى أنا هانا وقت المسؤول هر إذوا لوكة بكي واتيين جنتا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مكيلا وكلت الألسن هلا سنا سكا داكتي من القال والكيل
yinin ko ya kasance yinin ne haliyar wadiƙa wanda yake mai tsananin kuna ta alwadiƙa wato garjin rana ya ni alhadiƙa wato yini ne wanda yake mai nanannen ‘ya'yan itace na alhadiƙati gona faƙala sai ya ce innan nu'asa lalle gyangyaɗi kada amalal a anaka haƙiƙa ya karkatar da wuyayen jama'a an gane ko izi yugashikumun nu'asa ko kuma izi yugushikumun nu'asa shine yace innan nu'asa yace lalle gyangyaɗi kada amalal a anaka haƙiƙa ya karkata wuyayen jama'a warawa da al'amaka wato ya nufaci al'amaka su ne kogonnin idanu ya ce wa huwa shi kwa bacci khasmun abokin jayayya ne a laddu wanda yake mai tsananin husuma an gane ko shine yake cewa wa huwa aladdul khisa wa huwa khasmun wato mai jayayya ne a laddu wanda yake mai tsananin husuma wa khidmun shi bacci mai neman aure ne la yuraddu wanda ba a maida shi duk lokacin da ya zo dole za a karɓe shi yace fasilu hablahu bil qailula yace ku sadar da igiyarsa bil qailula shine da bacci wanda yake na rana waqtadu fihi bil athar al manqula yace ku yi koyi dangane da bancin rana da hadisai waɗanda suke abin cirowa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko hadisi ne sahihi da yake cewa kilu fa inna shayatin la taqilu yace ku yi bacci domin shaidanu ba sa baccin rana Ƙalar rawi mai ruwaya ya ce, Fatta ba'ana ma ƙala, sai muka bi abin da ya faɗa, wakilina wa ƙala, muka yi bacci shi ma ya yi bacci, kenan ƙala ta biyu an tsago shi ne daga alƙailula, ƙala ta farko ko an tsago shi ne daga alƙawul. Ƙala ya ƙilu sai ka ce ƙailulatan, shi kuma ƙala ya ƙudu sai ka ce ƙaulan. Shi ne ya ce, Fatta ba'ana ma ƙala, sai muka bi abin da ya faɗa, wakilina muka yi bacci waƙala wato shi ma ya yi bacci fadarraba Allahu alal azani ubangiji ta'ala sai ya sanya mu bacci shine wa darabna ala azanihim fil kahfi sinina adada wa afraga sinata fil ajfani ubangiji ta'ala sai ya zuba gengedi a cikin kufannin idanunmu hatta kharajna min hukumil wujudi har muka fita daga cikin hukuncin waɗanda suke samammu wasu rifna bil hujudi anis sujudi aka juyar da mu a sanadiyar bacci anis sujudi dangane da yin sallah a nan ya ambaci sallah da sunan wani bangare na ita ce sujada wasu rifna aka juyar da mu bil hujudi da sababin baccin da muka yi anis sujudi dangane da sujada an gane ko alhujud wato shine bacci yace fa mastaiqazna yake cewa ba mu falka ba illa wal harru qad baka yace face tsananin kuna wadda take ta rana qad baka hakika ta sanyaya ma'ana zafin rana ya riga ya kwanta wal yawmu qad shaka yace yini hakika ya tsufa ma'ana rana ta kusa fadawa can la'asar kenan suka falka fatakarra'ana sai muka yi arwalla li salatil ajmawain domin sallatar waɗannan salloli guda biyu waɗanda suke gwarawa lafazin fatakarra'ana shine muka wanke gaɓaɓuwanmu domin alkura wato shine gaɓaɓuwa kamar hannu da ƙafa da makamantansu an gane ko jam'unsa shine a kare shine sai ce fatakarra'ana sai muka wanke wato gaɓaɓuwanmu su ne na arwalla muka yi arwalla li salatil ajmawain domin sallatar waɗannan gwarawan guda biyu bebayen guda biyu ma'ana ita ce sallah azhar da sallar la'asar me yasa saboda karatun su a boye yake wa addaina ma halla min addai muka bayar da nauyin abin da ya sauka na bashi domin sun riga sun zama bashi akan mu dole mu biya thumma tahasana sannan sai muka gaggauta junan mu lilirtihali domin maraita ila mulkar rihal zuwa majefar wato sirdinanmu siradanmu sun mata hafna sannan sai muka gaggauta junanmu ga ya can ya dulubuhu hasisan wa shamsa wal qamara wan nujuma musakkaratin bi amri sun mata hafna sannan sai muka gaggauta junanmu lilirti hali domin maraita ila mulkar rihal zuwa inda ake jefar da sirada faltafata abu zaidin ila shiblihi abu zaidu sai ya waiwaya zuwa yaransa a shibil shine wato kwikwiyon zaki a nan yana nihi ɗansa wa kana ala shakilatihi ya kasance akan ɗabi'arsa yake yadda kasan uban shi ma haka yake kul kullun ya amalu ala shakilati shakila ita ce ɗariƙa da ɗabi'a hanya kenan wa shaklihi kuma da kamarsa haka yake wa qala sai abu zaidi ya faɗa ga ɗan nasa ya ce inni la ikhalu aba amrata qad adrama fi ahsha'ihimul jamra yace ni ina zaton wato abu amra ita ce yunwa kada adrama hakika ta rura aljamra ta garo shi fi a hasha'ihim a cikin 'ya'yan hanjinsu ya ce fastadi a ba jami'in ya ce kirawo abu jami abu jami'i wato shine faranti tire kenan wanda ake kawowa a jera kwanuka na abinci a kansa ya ce fastadi a ba jami'in ya ce kirawo tire fa innahu bushra kulli ja'iin yace domin shi tire wato albishir ne na dukkan mayunwaci an gane ko zai iya ɗaukan wato tire kamar yadda da shi ne ake amfani da shi anan kuma zai iya ɗaukan tebur wanda ake jera manya wannan kwanukan abinci a kansa shine abu jami yace fastadi aba jami'in yace ka kirawo tire fa innahu bushra kulli ja'iin domin shine albishirkin dukkan mayunwaci lokacin da ya kawo shi ya san to akwai abin da zai biyo baya dama haka ne kuma al'adar ya ce wa ardifu bi abinu aimin sannan ka kuturtar da shi wato da abinu aim wato shine burodi ko kuma ka ce gurasa an gane ko ma'ana ka biyo baya da abinu aim shine burodi asabir ala kulli baini yace mai daukan hakuri ne a bisa dukkan zalunci tunda da komai hada shi ake a ci a ci da nama a ci da shayi a ci da salati hatta da haka nan ma cin shayi an gane ku thumma aziz bi abi hamimin abi habibin yace sannan ka karfafe shi bi abi habibin wato shine daga sashen dan akuya almuhabbabi ila kulli labibin wanda yake abin kauna zuwa dukkan mai hankali almuqallabi wanda yake abin juyawa baina ihrakin tsakankanin kona wata azibin da azabtarwa domin ana buƙatar ya gasu sai ana juyawa sannan ana ƙara juyawa in aka bar shi a buɗe sai ya ƙone ya ce wa ahib ya ce kayo kira bi abi saƙif wato da vinegar wa ahib bi abi saƙif yake cewa ka kirawo wato shine vinegar fa habbaza huwa min alifin yace madalla da vinegar a matsayin aboki an gane ko domin ba a nisan tashi wato da wurin cin abinci duk lokacin da aka ji ɗanɗanon abinci bai yi daɗi ba idan aka ɗan tarfa sai yi daɗi ya ce wa halmun bi abi aunin ya ce ima za ka zo bi abi aun da abu aun menene abu aun shine wato gishiri ya ce fama misluhu min auni ya ce menene kwatancinsa dangane da taimako ya ce walawista hadarta a ba jamil ya ce da ka halarto da wato dankalin turawa shine kwamfutar la jammala ayyata jamilin ya ce aida ya kayatar da wannan abinci ya ce matukar kayatarwa ya ce wa hayya hal bi ummul kira yake cewa ima zaka zo da wato uwar garar baki an gane ko wato shine wani nau'i ne waɗanda suke yi na abinci an gane ko almuzakkirati bi kisra wadda take mai tunatar da wato kisra kisra sarkin farisa wato shine harkon wanda ya sanya aka masa irin wannan abinci wanda ake kiransa da ummul kira yace wala ta tanasa umma jabir yace karka yadda ka manta da ummu jabir ummu jabir ita ce suke ce mata taliya illa kasancewar su a wancan lokaci ummu jabir gurasa ce ake yi idan aka wannan kinta sai a sanya ta kasan nama da ake gasawa duk bargon da yake diga sai ya diga a kanta an gane ko kafin a yi da gashi wato tajika shine kamar misali da ake sanya irin su kuskus a cikin wato cikin nama a gashe shi baki daya kasancewar duk kenan man da yake ciki ya ratsa shi shine yace wala ta tanasa umma jabir yace kar ka sake kamanta da umma jabir ita ce taliya fa kam laha min zakirin yace da yawa yace akwai mai tunawa game da ita kenan duk wanda ya ci dole zai tuna yace wa nadi ummal faraj yace ka kirawo yace uwar yaye bakin ciki shi ma nau'i ne wanda yake na abinci wanda suke yi a wancan lokaci shinkafa ce da nama ake hada su baki ɗaya a dafe yake cewa su maftik biha yace i mata kisan gilla wala haraja yace babu wani laifi a kanka yace waqtin bi abi razil yace ka cika da kunun zaki an gane ko shine coca cola kenan ko ka ce madi ko kuma ka ce kunun zaki yace fa huwa muslatu kulli hazin yace maslatu kulli hazin yace shine mai mantar da dukkan wani mai bacin rai dangane da bacin ransa yace wa in taqarrun bihi abal ala'i yace in har ka hada masa da abul ala an gane ko shine suke ce masa falu zaj me ake cewa falu zaj garin alkama ne ake zawwa a dame shi da zuma tacicciya sannan kuma da man shanu an gane ko wani biskiti biskiti ne suke yi shine ake ce masa abul ala wato gari ne wanda yake na alkama idan an tankaɗe sai a zo a sanya ruwan zuma farar zuma sannan kuma sai a kawo a sa man shanu sai a tuka shi sai a ringa yayyanka shi irin na biskiti shine yace wa in taqarrun bihi abal ala'i in har ka hada masa da abul ala yace tamsahus maka min al bukala zaka shahi sunanka daga cikin maruwata girgamkin maruwata za a fitar da sunanka yace wa iyyaka wasdina al murjifaini yace ka kiyayi neman kusanto da masu raurauta jama'a ma'ana ita ce tasa da buta ba a kawo su sai an gama cin abinci ake kawo su hani na wanke hannu duk lokacin da aka kawo su kusa to wanda ya biyo baya kenan dole ya san an tashi daga aiki shine yace wa iyyaka yace ka kiyayi wasjidina'a shine neman kusanto da almurjifaini masu raurauta wannan guda biyu ita ce tasa da buta wanda suke na wanke hannu qabla istiqlali humudil baini yace kafin ciratuwar raƙumma waɗanda suke na rarraba yace wa iza naza alqawmu anil miras yace idan mutane sun kame dangane da gogaggeniya da abinci wasafahu aba yasin wato suka hada hannu da sabulu abu iyas shine sabulu yace fa atif alaihim abassaru yace hada musu yake cewa da abussar wato shine turaren wuta domin galibi al'adar larabawa hatta a yau idan kun ci abinci kun gama sai a kawo kuma ana shafa muku turare an gane ko ko na ruwa ko kuma a tada turare wanda yake na hayaki shine yace fa adif alaihim abasaru yace ka hada musu da wato turare na wuta yace fa innahu unwanu sarwi yace domin sanya turare shine alama ta wadata kenan da yalwa da kyauta shine alamar cewa mutum ya kai matuka a kyauta qala sai yake cewa fa faqi habnuhu lafa'ifa rumuzihi bi lafafati tamyizihi yace yaron nasa sai ya fahimci lafa'ifa tafsasan rumuzihi nuninsa bi lafafati tamyizihi wato da tabshin ganewarsa domin yaro ne wanda yake yana da ganewa faɓafa alaina bi tsayyibati wa tsibi yaro sai yayi kewayo a kanmu bi tsayyibati da daɗaɗan abinci wa tsibi kuma da turare ila an azanati shamsu bil magidi har zuwa lokacin da rana ta sanar dangane da faɗawarta falamma ajma'ana ala tawdidi lokacin da muka yi niyya a bisa yin bankwana da shi kulna da hu sai muka ce masa alam tara ila hadha al-yawm al-badi'i shin yaya kaga wannan yini wanda yake ƙayatacce kaifa bada subhuhu kam ɗariran yace yaya asbar shi ta wayi gari kam ɗariran wato mai tsanani an gane ko inna na kafu min rabbina yawman abusan kam ɗarira mai tsanani kenan wa musihu maricansa mustaniran gata tana mai kyalli fasajada sai ya faɗi ya yi sujada don godiya ga ubangiji tabaraka wa ta'ala hatta a ƙwala har ya tsawaita sujadarsa sun rafa a ra'asahu sannan sai ya ɗago kansa wa ƙala sai ya ci la ta yi a san inda nuwab min farjatin ta julul kurab falakam samu min habba sun majara na siman wankalab wa sahabi makruhin ta na sha'afaf mahalla wa masakab wa dukani khatibin khifa minhu fa mastabana lahu lahab ولطالما طلع العصا وعلى تفيئته غرب فاصبر إذا ما ناب روء فالزمان أبو العجب وترج من روح الإله لطائفا لا تهتسب yace la sai a san karka yanke ƙauna inda nuwab lokacin faruwar masibu min farjatin wato dangane da yayewar bakin an gane ko farin ciki ta julul kurab wanda ke yaye dukkan wasu bakan ciki ma'ana duk lokacin da musiba ta yi musiba to karka yanke ƙauna min farjatin wato dangane da an gane ko shine farin ciki ta julul kurab wanda ke yaye dukkan wani bakan ciki alfarja shine yayewar bakin ciki kenan anan sai ka bashi sunan farin cikin kansa wanda ke yaye dukkan wani bacin rai yace falakam samumin yace da yawa zaka samu iskar guba habba ta motsa sun majara nasiman sai kaga kuma tacacciyar iska ta gudana wankalaf ita iska wadda take mai zafi ta guba ta juya baya an gane ku wa sahabi makruhin yake cewa da yawa kenan wa rubba sahabi ko kuma wala kam sahabi makruhin wato da yawa girgije wanda yake na abin ƙi tanasha wato ya ɗaukaka a cikin sasannin sama fadu mahalla sai ka gani ya rogaje ya watse wa ma sakab yace bai zubar da ruwa ba da yawa zaka ga al'amari ya taso kamar bala'i zai sauka sai ka ga ya gushe yace wa dukani khabibin yace da yawa za ka samu hayaki wanda yake na babban al'amari na musiba khifa minhu aka ji tsoronsa fa mastabana lahu lahab sai kaga yace wani bakin wuta bai bayyana ba gare shi wala balama yace da yawa dala al'asa bakin ciki zai hudo wa ala tafi'atihi sai ka gani a bisa sawunsa gharaba wato ya fake kai tsaye wala balama yace da yawa dala al'asa wato bakin ciki zai hudo wa ala tafi'atihi a bisa sawunsa gharaba sai kaga ya fake kai tsaye fasbir yace ka dau hakuri idza ma na barau'un ma anan za'ida ce idza na barau'un idan wani firgici wato ya samu yace fa zamanu abul ajab zamani daman kinayarsa shine abul ajab uban mamaki wata rajja yace ka kaunaci laba'ifan tafsasawa min rauhil ilahi yace dangane da jin kan ubangiji tabaraka wa ta'ala la tuhtasab wadda ba a iya lissafawa an gane ko baka zato baka tsammani sai ka gani tausasawar ubangiji tabaraka wa ta'ala wato ta zo maka ma'ana ka kaunace ta shine yace wata rajja yace ka kaunaci laba'ifan tafsasawa la tuhtasab wadda ba a zato ba a tsammani min rauhil ilahi dangane da jin kan ubangiji tabaraka wa ta'ala shine yace wala tay asumin rauhil lahi innahu la ya asumin rauhil lahi illa alqaumul kafirun qala sai yake cewa fastamlaina minhu abyatahu al-ghurra sai muka nemi shibtar baitittukan sa waɗanda suke zababa minhu game da shi an gane ko yake cewa wa walaina lillahi ta'ala shukura muka bibiyi godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wa wadda'anahu muka yi bankwana da shi masururi na bibur'ihi halin muna masu farin ciki da samun warakarsa magmurina muna ababen lullubewa bibirrihi bibirrihi da kyautatawarsa shine alkhairinsa yawa mun zo kenan ƙarshen makama ta sha tara insha Allahu ta'ala anan za mu taƙaita da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk